إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا شاهد قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da yau nawa ne ga watan karba ta wundo biyar ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama wanda aka fi sani da masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu dai muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma mun kwana akan lambar aya ta goma sha ɗaya za mu sake tashi akan lambar aya ta goma sha biyu insha Allah na'am oke ta sha shida kai insha Allah za mu tashi kan ta sha bakwai ko ko ta sha shida sannun ku da kokari idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun ja wannan ayoyi kuma mun yi bayani dangane da gaɓoɓin wannan aya kusan guda hudu muka ce gabar farko abinda wannan aya take karantar da mu shine ran kwafar da zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala da karyar da kai zuwa ga Allah da sunkuya gaba ga Allah da kaskantuwa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi masa biyayya da da'a da kaucewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki bai so da aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata mun yi bayani filla filla dalla dalla dangane da wannan gaba sannan muka yi magana akan gabar waɗannan ayoyi na biyu cewa abu na biyu da aya take karantarwa shine zikiri da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda a nan muka kawo kan cewa zikiri ya kasu kashi kashi muka ce na farko ita kanta biyayya ga Allah zikiri ce da'a ga Allah zikiri ne bautawa Allah zikiri ne yina yi bari na bari daga Allah dukansa wannan ana ambatonsa a matsayin zikiri ana ambatonsa a matsayin ambaton Allah muka yi bayani dangane da wannan sannan muka ce gaba ta biyu wato aikata abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so na ibadoji wannan shi ma yana ɗaukar zikiri da kuma ambaton Allah sannan muka ce gaba ta uku dangane da zikiri din shine asalin abin da wasu suke kallo a matsayin shine zikiri din addu'o'in da suka shafi safiya ko maraice da addu'o'in da suka shafi tashi ko kwanciya bacci da addu'o'in da suka shafi shiga ko fita daga gida da addu'o'in da suka shafi shiga kasuwa ko fitowa daga kasuwa da addu'o'in da suka tafi tafiya ko dawowa daga tafiya da addu'o'in da suka shafi ci ko shan abinci da dai shauran gaɓoɓi na addu'o'i waɗanda ake bukata musulmi ya yi ƙoƙari ya san waɗannan addu'o'in ya kuma je ya dinga aiwatar da su a cikin rayuwarsa jiya mun kawo addu'o'i da yawa da kuma ɓangarori da yawa da malamai suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambaton Allah a ainihin wato waɗannan lokuta ɗin kai daga ƙarshe ma dai na Aisha Allah ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru Allah fi kulli ahyani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambaton Allah a duk halin da ya tsinci kanshi da wannan ne malamai suka ce ko annabi yana cikin tsarki ko baya cikin tsarki kan ambaci Allah saboda shi ambatan Allah ba shi da lokacin da za a daina ba lokacin da za a bari ba lokacin da za a tsaya ba lokacin kakkautawa kawai in ka gaji ne ka daina in kuma baka gaji baka ci gaba wannan kawai shi dan haka kowanne hali annabi ya tsinci kansa yana ambaton Allah subhanahu wata'ala mun yi magana mai tsayi akan wannan gaba to akan wannan gaba ta ambaton Allah din wala Allah wani zai ce to malam in ba ma ammatan Allah akwai wata matsala eh akwai matsala alarma Allah ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا na'am قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها Yes.
وكذلك اليوم تنسى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri wanda ya kau da kai ya fanɗare ya kangare ya waskace daga ambatona ya kiya daina ya kiya dinga ambatona a cikin hali na rayuwarsa to fa inna lahu ma'ishatan banka to lallai zai samu kansa cikin kuncin rayuwa kuncin rayuwa a duk abin da ya sa a gaba ko me ka sa a gaba ba za ka taba ganin daidai ba saboda kayi nesa da Allah saboda shi kiran Allah shi yake kawo maka sauki a cikin duk abin da kake ciki in kai dan kasuwa ne ambaton Allah yana sauƙaƙa ma harkar kasuwarka ka saya da arha ka sayar da riba in kai dan kasuwa ne saboda kana kusa da waye da Allah in kai ɗalibi ne a jami'a kana karatu kana karanta physics ko chemistry ko biology ko geology ko wani abu daga cikin kwasa-kwasai ko ma medicine kake karantawa wallahi in kana kusa da Allah kana ambatonsa za ka ga cewa karatun kowa yana masa wahala amma kai yana maka sauki wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka amma idan ka daina ambaton Allah duk yanda karatun yayi wa kowa sauki kai sai ya wahalar da kai wallahi saboda zai saka ka rashin ambatonka ga Allah zai saka cikin kunci da bakin ciki da takaicin yau da gobe idan 'ya'ya kake da su sai sun hana ka sakat saboda ba ruwanka da Allah idan mata kake da su yasa wani magabaci yake cewa idan matarsa ta kangare masa yakan gane cewa ya ɗan yi nesa da Allah na wani lokaci ki akwai lokacin da matarsa ta kangare masa ta fanɗare mar tamar abubuwa marasa daɗi sai ya tsaya ya tsam dare sai ya ga kusan kwana uku bai yi zikirin safiya da maraice ba bai yi zikirin kwanciya da tashi ba sai je ya alwala ya sallah nafila raka'a biyu ya daga hannu ya ce ya Allah na tuba daga yau zan gyara na gane inda matsala ta take yana gama addu'a kawai sai matar ta kwambasa kofa sai ta shigo tana zuwa sai ta durkusa a gaban shi sai ta fashe da kuka yace a wancan me ya faru tace wallahi na yi mamakin yadda dazu na dinga ma tsiwa ina maka rashin kunya wai ni ce yanzu na zo ina maka rashin kunya da tsiwa tace wannan abu ya bani mamaki tace dan Allah ka yi haƙuri ka yafe min in Allah da daga yau ba zan sake ba addu'ar da ya da nuna ya koma ga Allah ya gane kuskurensa yanzu yanzu sai Allah ya karkato masa da hankalin waye matar ke ta zo tana ba shi hakuri tun ba a je ko ina ba amma wallahi in kai nesa da Allah duk abin da ka ɗauko sai Allah ya hana ka sakat a cikin lamarin ko menene kake tare da shi in yaro ne ya wahalar da kai a matsayin ka na mai gidan shi in mata ne ta tagara ka a matsayin ka na mijinta in uba ne ya wahalar da kai a matsayinka na ɗan shi haka za ka yi ta fama da matsaloli kai na rantse da Allah idan road master kake da ita ko sai kayan ko kwana kawai sai ta ci bulogi kai ta sa yara suna watsewa ina fata an fahimta saboda me saboda kayi nesa da Allah an gane magana da kyau ko don haka yace wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka mutum zai yi kuncin rayuwa ne ya zama rayuwarsa ba walwala ba zaman lafiya saboda ya yi nesa da ubangiji sannan babban bala'i wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama gobe kiyama Allah zai tada hi makaho baya gani jama'a a kiyama ana gani ma aka kare ko ba haka bane dandazon kiyama ka tahi da idan kamaya ka kare har yanzu baka san meye matsayinka ba sai ka san ina zaka shiga tukunna to mazantana mutum ya tashi baya gani ga duhu zulumatun ba'daha fawqa ba'dhin ga masifar zafin rana ga tamutsutsun jama'a ga hukunci na jiran kowa da hisabi sannan kuma ga mutum baya gani wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sai mutum ya budu baki ya cewa Allah Allah ya kowa da idanunsa ne kuma makaho lima hasharta ne a'ama qala sai Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna haka nan kai ma ayoyin mu suka zo ma muka ce kayi ka ki kayi muka ce ka bari ka ki ka bari muka ce a ambace mu ka ki ka ambace mu na fata an fahimta dan haka wa kadhalika al-yawma tunsa mu ma yau babu mu babu kai kaje can ka karata yanzu ko babanka ne ce daga yau ba ni ba ka in kana da hankali ai dole hankalinka ya tashi ko ko mamarka ta kira ka ta ce wane eh to daga yau ba ni ba kai in dai kana da hankali ba wawa ne kai ba ya kamata hankalinka ya tashi to ballantana Allah ya ce ba ruwana da kai na watsar da sha'aninka to lamarin fa ya kai lamari Allah ya sauwaye Allah rama a wani guri Allah ya ce wa man ya ashu an zikirin rahamani
ومن يعش عن ذكر الرحمن نغيض له شيطانا فهو له قرين Mm.
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya ashu an zikirin rahman wanda ya ƙi ya kau da kai ya juya baya ya waskace wa ambaton ar-rahmanu nuqayyidu lahu shaytana Allah ya ce za mu ɗan fara masa wani shaytani dan haka duk wanda kaga baya son karatun Qur'ani wani shaytan ne Allah ya lankaya mar a jikin shi duk wanda kaga baya zikiri in zai kwanta sai dai ya zo da earpiece a kunnen shi yana jin waka da ita zai fi bacci Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytan mun daura masa wani shaydani ne mun dabaibaye shi da wani shaydani ne fa huwa lahu qarinu wannan shaydani shine abokin shi shine da shi zai shiga da shi zai fita da shi zai hau da shi zai sauka da shi zai kwanta da shi zai me zai tashi nuqayyidu lahu shaytana fa huwa lahu qarin sai ce me wa innahum la yasuddunahu an sabili kuma wannan shaidanin zai ci gaba da tare shi daga tafarkin ina tafarkin Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da hana shi sallah da hana shi aikin alheri da hana shi duk wani abin da zai kusantar da shi za- ga ubangiji to wannan shaidanin zai ci gaba da saka shi a cikin wannan yanayi amma wa yahsabuna annahum muhtaduna kuma idan aka zo ana maganar shiryayyu ana maganar mutanen arziki sai kaga yana turo kai yana cewa shi ma yana ciki jama'a kun fahimci magana kaga illar rashin ambaton Allah ne yasa Allah ya lankaya masa wa wani shaidani ya hana shi bin Allah subhanahu wata'ala to babban bala'in kuma shine shi batacce ne amma yana sa kansa cikin shiryayyun mutane in zai mutu yanzu ba shi da masanin meye makomarsa idan aka nuna maka rayuwarsa in kai ne mai mara hisabi zaka ce wannan wuta ya kamata in sa shi ko kai ba ubangijin da ya halicce shi ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko amma shi kuma a lokaci guda yana kallon kansa shi wani mutumin arziki ne to wannan bala'i ne halaka ce har gara wanda yake laifi yana gane hi mai laifi ne domin wannan zai ba shi damar meye gyarawa amma mutumin da yake da matsala sai yana ganin shi shiryayye ne da Allah yaushe zai gyara babu ranar gyarawa saboda abin da kai kake hange mar na bacewa shi fa baya hangowa kansa wannan kullun kallon kansa yake yi akan turba akan daidai amma kuma a lokaci guda lalatacce ne bi nassi hadisi rasulillah au bi nassi ayatul qur'ani nassin qur'ani ya tabbatar da lalacewarsa nassin hadisi ya tabbatar da lalacewarsa amma shi kuma yana ganin kansa shiryayye an gane magana da koko yasa a wani aya yace wa badalahum sayyi'atu ma وبدا لهم سيئات
Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma kasabu gobe kiyama zai bayyana gare su mummunan akibar abin da suka aikata wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una kuma abin da suke wa izgilanci da a duniya suka isi wallahi zai zo ya rugunsuma da su a filin tahin kiyama na fata ana fahimtar magana saboda haka zaman ka lafiya bawan Allah da zama na lafiya shine mu rugunsumu cikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala akan duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake bukata mu to wannan shine abu na farko da ake so mu lura cewa shi rashin ambaton Allah yana da illa daga cikin illar shine yakan sa mutum ya yi kuncin rayuwa a nan duniya ya kuma yi kuncin rayuwa a lahira daga cikin illar Allah zai ɗan ma wani shaiɗani ya ƙara tunzura ka wajen rugunsumuwa cikin aikin banza ya hana ka ɗa'a ga Allah subhanahu wata'ala daga cikin illar kai ɗin nan a gurin Allah kana da matsala amma za ka dinga ɗaukar kanka mutumin kirki me ya jawo ma wannan shine baka zikirin safiya baka zikirin maraice baka zikirin bacci baka zikirin tashi baka zikiri lokacin shiga gida baka lo, zikiri lokacin fita jama'a har tafiya akan hanya in ka iso karkara ko ƙauye annabi san da ya tanadar da addu'ar da idan ka hango ƙauye za ku shiga wani ƙauye annabi ya ce ga addu'ar da ake idan za ka shiga ƙauyen haka ne an rama ko ba haka ba hawa idan kana hawa kana tafiya ko da mashin ko keke ko mota sai ka hango hawa akwai zikirin da ake gangara in ka hango gangara to akwai zikirin da ake a wannan gangara ba a bar musulmi haka ba sanda aka gaya masa me ya kamata yi kai bacci idan ka farka za ka juya wannan gefen akwai addu'ar da ake so kai akwai ladabin da aka koya ma a matsayinka na musulmi ka gaji da gefen dama bari ka je juya gefen hagu kai shimfiɗi idan ka tashi ka shiga ban ɗaki haka ne ko ba haka ba sai ka dawo za ka sake kwanciya akwai ladabin da aka koyar da kai akwai abin da aka ce sai ka yi kafin ka koma ka ƙara me ka ƙara kwanciya amma yanzu gigin bacci ba dole gigin bacci ya kama ka ba ka kwanta ba kai addu'a ba ka tashi babu zikirin addu'a ka shiga ban daki ka fito ka sake kwantawa ba kai addu'a ba ba dole gigin bacci ya ai haukan bacci ma zai kama ka ba gigin bacci ba saboda duk ladabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka jefar da shi kawai rayuwarka kake yadda ka ga dama wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu je mu bibiye waɗannan abubuwan dama shi karatu irin wannan wayar da kai ne da jawo hankali abin da ya rage maka kuma in an tashi daga nan ko idan ramadan ya ƙare sai ka tsare wa rayuwarka saiti to shine karatun da ake yi ya amfanar da kai sai kai saiti ko kuma tun daga yanzu ka fara saitin daga yanzu nan kafin a ce lokaci ya ƙure ka fara saitin ka gyara abin da ka tabbatar akwai matsala inda ka ji an ja hankalinka ka gyara to alama ce da take nuna cewa lalle da gaske kake yi so kake ku samu sasanci tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala Allah shiryar da mu dan haka yace wa ma nazala min alhaqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl wannan shine gaba ta uku ko ta hudu gaba ta uku wato mutane kansu zamanto kamar waɗanda aka bawa littafi a baya lokaci da ya tsawaita gare su suka watsar da Allah suka watsar da littafin na fata an fahimta su ne yahudu da nasara bahaushe ya ce yahudu tuba babu e to in dai bai yi imani ba ka ba tuba amma in yi imani ana samun masu tuba to amma tabbataccen al'amari ne a cikin halittar da Allah ya ta dan adam babu mutanen banza malam ba kangararru malam ba fandararru na rantse da Allah irin Yahudawa babu irin maganar da ba su gaya wa Allah ba alarama bari mu ji kaɗan daga ciki daga ciki dai sun ce hannayen Allah a tankware yake
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا na'am بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
na'am وليزيدن كثيرا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا mm.
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannayen Allah a tankware yake wai abin da suke nufi da wannan shine Allah marowaci ne dan Allah akwai bakar magana da ta wuce wannan akwai munin magana da ya wuce ka kalli Allah mahalicci ka ce marowaci ne duk wanda kaga ya ci a duniyan nan waye bashi duk wanda kaga ya sha a duniyan nan waye bashi duk wanda kaga ya saka sutura a duniyan nan waye sa ba- bashi duk wanda ka ganshi da gida a kwance waye bashi gidan duk aikin da Allah nan yake amma ka budu baki ka ce marowaci ne to kai me ka ba wa mutane da kace Allah marowaci ne ina fata an fahimci magana yadullahi maghlula da Allah ya tashi saboda takaicin magana da suka faɗa sai ya ce gullat aidihim Allah ya tankwara hannayensu Allah ya lankwasar da hannayensu kada su miƙe saboda baƙin ciki da takaicin abin da suka faɗa. Allah ya ce kuma banda cewa Allah ya tankwarar da hannunsu wa lu'inu bima qalu an tsine musu albarka dangane da abin da mai suka faɗa. Allah ya ce bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha'u Allah ya ce a'a hannayensa miƙaƙƙu ne yana ainihin wato ciyarwa yadda ya ga dama a wani guri ya ce fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية Mm.
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به na'am ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم Mm.
فاعف عنهم واصفح Mm.
إن الله يحب المحسنين Allah maɗaukakin sarki ya ce fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum saboda warware alkawarin Yahudawa muka tsine musu albarka yanzu waɗannan ne da Allah yake ta ruwan tsinuwa a kansu wai ba za ka sa tufafi ba sai irin nasu saboda kai ma tsinanne ne wala Allah irin su eh to in ba haka ba meye ne dalili duk ayar da Allah zai magana akan Yahudu sai ya tsine musu albarka amma wai sai ka yi aski irin nasu ka sa riga irin tasu mata su dinga biki ka duba yanzu matan musulmi mala yadda suke bukukuwa irin na tsinannu irin na yahudawa wai musulmi da musulma ne za su fito gaban uwarta gaban ubanta gaban kanin uwarta da gaban kanwar uwarta tana rawa mijin yana rungumata tana runguma shi ɗabi'ar arna ta soka wujin gawunt zobe yau ita ne 'ya'yan musulmi jama'a 'ya'yan musulmi suke aikatawa a gurin me a gurin bikinsu musulmi ne da gari da hula wani ma wallashi hadda gemu ya fi na alaran nan na rantse da Allah jama'a haka ne dan ba zan kwatanta da nawa ba mu nama dan cincinye yake gara na alaran man ya fi yalwa ko wala Allah misalin zai fi fitowa fili amma wallashi haka zai zo ɗabi'ar ta arna ta yahudawa zai zo da zobe yana sokawa matar ita ma tana soka mishi za a zo da kek ko an rubuta sunanta da sunan shi a kai ya sa wuƙa ya yanka ya ɗauki cokali ya caka ya saka mata a baki a gaban uwarta a gaban ubanta duk abin da ka sani na ɗabi'un yahudawa yau mata da samari abin da suke aikatawa kenan ta yi diresin rabin nonanta a waje ta ɗaɗɗame jikinta ta matse cikinta yadda bayanta zai fita fili ƙirjinta ya ɗagu sosai ta fito gaban samari tana rawa a wasu lokuta ma saboda tsabar yahudanci har abokan mijin tana runguma su tana kisin nasu su ma abokan suna kisin ɗin ƙawayenta a shi nan muna gani amma fa wanda suke koyi da su nassin alkur'ani ya ce tsinannu ne فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية yace muka sanya zukatansu ƙeƙasassu wai yanzu da mai ƙeƙashashen zuciya kake koyi dubi dai yara samari wanda su ya kamata da wuri su yi ta ilmi tun da fari gaskiya ta rigayi sharri yau ba su riyar suke nufi ba sai hululu da shan sigari sun fi jin maganar sharari mai gaya musu za su kabari daga baya gare su ba shi gaba da haka waje Allah qulubahum qasiya Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma wadihi suna canja magana daga yadda muka yi ta Allah ne fa yace musu wa qulu hiddatun suka ce hinta saboda tsinannu ne ai duk wanda Allah ya tsinewa da Allah ya faɗa cewa wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada tagut Allah ya ce ulaika sharrun makana man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi ku wanda Allah ya tsinewa ya fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir Allah ya maida wasu birai Allah ya maida wasu su aladu wa abada tagut suka dawo baitar tagutu Allah ya ce ula'ika sharrun makana in kana neman sharrin duniya da lahira an ka samu waɗannan magana ta ƙare wa adallu an sawa'is sabil jazakumullahu khair to dan haka ba yadda za ka yi ka bi waɗannan mutanen ka zauna lafiya babu yadda za ka yi wallahi ko kuma ka samu sukuni a rayuwarka wannan ƙa'ida ne sai ka daina bin su saboda ba mutanen arziki ba ne kuma yau ba su da ajanda a duniya in ba tabbatar da mutanenmu ba kuma ka duba ka gani me ya rage yanzu abubuwan da ake na kidnapping duk kwaikwaya aka yi daga finafinan su na america da suka dinga yada wa duniyan nan fetsarancin da yan mata suke yi da samari da lalata da suke yi duka an kwaikwaya ne daga gurin waɗannan mutanen ajanda ce suke da ita musamman tabbatar da mutane kuma mutanen sun yarda su bata a dalilinsu da haka yake cewa waje Allah qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima amma wadihi yace wa nasu hazzan mimma dhukkiru bihi suka manta da yawa daga cikin rabon abin da muka wa'azantar da su Allah yace wala tazalu tattali'u ala ka'inatin minhum illa qalilun minhum ba za ka gushe ba tun daga yanzu ya kai annabi Muhammadu har duniya ta naɗe kana ganin ha'incin Yahudawa jama'a muna gani ko ba ma gani muna ganin ha'incin ba Yahude ko ba ma gani ka duba yakin da ake da Palestine da Isra'ila shekara nawa ana cewa za a kawo ƙarshen yaƙi amma yakin ya kagara zuwa ƙarshe saboda me wala ta tattaliwa ala kha'inatin minhum illa qalilun minhum ha'inci da zalunci da ƙeta da mugunta da bala'i irin na bayahude ba zai taɓa zama bai taɓa yadda musulmi ya zauna lafiya a kusa da shi ba an gane magana da kyau ko saboda haka wannan shine abin da Allah yake cewa wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kar mu zama kwatankwacin waɗanda aka bawa littafi kafin zuwan mu ga irin yadda suka kare da ubangijinsu cewa fa annabi Musa suka yi ba za su yi imani da shi ba ma sai sun ga Allah karara وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا Mm.
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون sai kuma Allah ya musu me
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
wa zallalna وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى mm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah madaukakin sarki yace wa idh qultum ya Musa ku tuna ku Yahudu lokacin da kuka ce wa Annabi Musa lan nu'mina laka ka ji fa ka kalla annabin Allah kiri da muzu ka ce ba za ka yi imani da abin da ya zo da shi ba lan nu'mina laka ba za mu taɓa yarda da abin da ka zo mana da shi ba hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah ƙarara ma'ana ka kirawo Allah shi da kansa zai wa'azi kai dai kayi kaɗan Musa na fata an fahimci magana yanzu ko abubakar suka ce a kira ai sun yi rashin kunya ai ko ko umar amma ka ce wai Allah da kansa ya zo ya yi wa'azin da kansa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan Allah ya ce fa akazatkum as-sa'iqatu saboda mugunyar magana suna faɗa kawai sai Allah ya daka musu tsawa duk sai suka mutu wa antum tanzuruna kuna kallo muka kashe ku saboda mugunyar maganar to amma da ke Allah mai hakuri ne Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mauta kuma daga baya sai muka hakura sai muka tada ku kuma Allah kenan wallahi tallahi malam wato wallahi Allah yana tausayin bayi magana suka faɗa mai muni da abin bai wa Allah daɗi ba sai kashe su gaba ɗaya kamar mutum ne ka faɗa masa wata magana sai gaura mamari can kuma sai ya tunani sai ya zo kuma yana da Allah ka yi haƙuri wallahi raina ne ya baci na fata an fahimta kamar ta wani da wani abokinmu babansa ya bata baban rai baban ya bi shi ya bi shi bai kama shi ba yi haka ya haka ya rasa mai zai jefe shi da shi kawai sai ya ga gatari kawai ya ɗauki gatari ya wurga mishi ya ga gatarin ka san gatarin an wurga za ga yana wul wul wul ya ga yana dab da ya je ƙeya sai ya gabza masa ya ce sun kuya sun kuya don ubanka sai da ya jefa kafin ya isa sai tunani ya zo masa kuma ya ga in ya gauje bar kai kuma akwai matsala ce tsunkuya tsunkuya don kuma kan ba aka bai sare ma kai maza maza yaron ya tsunkuya ya ce da ka gaya wa yan garin ku yau amma amma malam to sun bata wa Allah ne narallaha jaharatan wai su ga Allah karara Allah ya ce fa aka kuma sa'iqatu wa antum tanzuruna Allah ya ce sai tsawa ta kama ku duk kuka mutu kuna gani Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sa'an nan daga baya muka tayar da ku bayan kun mutu la'allakum tashkuruna dan ku gode mana da fa sun yi tazarce fa wuta za su tafi ko ba haka bane amma da Allah ya tada su ya tada su ne dan su me su gyara su samu rahama Allah ya ce dan haka ya kamata ku gode mu domin wanda ya mutu ya gaya wa Allah bakar magana ba wuta zai tafi ba rahamar Allah ya sa aka tada hidan ya gyara ya shiga aljanna Allah ya ce dan haka ya dace ku gode mu jama'a kun fahimci magana da kyau da Allah kun tashkuru Allah ya ce wa zallanna alaikumul ghamama muka yi muku rumfa jama'a yahuda fa saboda tsabar gata ba ana galla ranan nan ba to in suna tafiya inuwar girgije ne take musu inuwa inda duk suka tsaya girgizan zai tsaya a gurin ya musu inuwa su sha inuwa kuma ka san inuwa in dai daga Allah take ai za ta yi sanyi ko ko ba za ta yi sanyi ba da haka wa zallanna alaikum ghamama Allah ya ce muka sa girgije ya muku inuwa wa anzalna alaikum manna wa salwa muka saukar muku da darba da zobo ina fata an fahimta da kuma bishiyar sal abin nan abin nan abin nan dabbar salwa wanda ita ne da za ka ga ana sai da ita ana maganin abubuwa ko koyinta da shauransu salwa ina jin har akwai gidan fiyo wata ma yanzu ko mai suna salwa wata dabba ce tana maganin abubuwa da yawa kai bari in faɗa muku kun ga tattabara da kuke gani duk suna daga cikin malaman fasara da wasu malamai suke ce mata ita ma salwa ce irin su tattabara irin su hasbiya irin su ita salwa din da shauransu in har kana cin naman tattabara da naman hasbiya da naman salwa hatta lafiyar jikinka tana canjawa wallahi suna maganin cututtuka da yawa koyinsu yana maganin cututtuka da yawa an gane ko saboda duk itace ko dabbar da Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani matukar yana nufin amfani ba mummunan abu ya faɗa a kanta kamar irin su alade da shauransu ba to za ka samu akwai amfani da take da hi a cikin dan adam an gane magana da kyau ku da haka wa anzalna alaikumul manna wa salwa sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci dada dan abin da muka azurta ku da shi wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna Allah ya ce ba su zalunce mu ba amma sun zalunci kawunan su to wannan shine saboda haka yahudawa suka ce wa Allah su, su kawai ya zo yi wa'azin da kansa annabi Musa Allah ya tura shi Baitul Maqdis yace je ya yaki wasu mutane wanda waɗannan mutane wasu jabberan mutane ne to amma da ya taho an gama yarjejeniya ba da Yahudawa akan za a zo a yi yakin amma alaramma da aka zo shiga mai suka ce
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها mm, فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون qalu suka ce wa annabi Musa ya Musa ka ji fa gaya ko ya nabiyallahi babu ko ya rasulallahi babu yanzu ko alaramman nan ka ce masa abubakar kawai ba za ka ce akaramaka Allah ba ko ba haka bane jama'a amma gaya ka kira sunan annabin Allah saboda rashin kunya ka kira sunan annabin Allah gaya ya Musa kai Musa inna lan nadkhulaha ma damu fiha abadan ma damu fiha ba za mu shiga cikin wannan garin ba baitul maqdis har abada bari ma ka ji matukar mutanen nan suna cike mu ba za mu shiga ba dan haka fa zahab anta wa rabbuka to ku ce shi din mana ku tsaya me dalilin he kun hadu da ubangijinsa in ba wulakanci ba wai ka tafi da kai da ubangijin naka ku je ku yi yaki kaga a can sun ce suna so su ga Allah karara nan kuma sun ce da shi da Allah su je su yaki mutanen su ba za su je ba to in ba tsiya da bai da bai hude yake da ita da rashin kunya da iskanci ba ka ce annabi Musa ya je yakin manaki kadai ya ka hada da ubangijinsa amma dan su nuna wa annabi Musa fa su tantiran matsiyata ne shine suka ce wai da Musan da Allah su je su yaki mutanen fadhhab anta wa rabbuka fa faqatila ka tafi kai da ubangijinka ku yaƙe su inna hahuna qa'iduna mu muna nan a zaune muna jiran ku kai da Allah ku je ku yakin ku dawo waɗannan mutanen su ne ake cewa kar kai koyi da su ko da yake manzon Allah ya faɗa dama ya ce la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu manzon Allah yake cewa wallahi za ku yi tabibiyar halaye da ɗabi'un yahudu da nasara taku bayan taku inda suka ɗauke kafarsu a nan za ku ɗora ka lura ka gani yanzu ku duba ku ga irin yadda yaranmu samari suka lalace da hip hop hip hop ne ko hip hop ne ko meye ne hip hop ne ko waye ne irin wannan waka ta music ta yan ta'addan america dinnan black american dinnan waƙar iskanci da waƙar batsa da waƙar lalata malam za ka ga yaranmu da hausa fa ba wai da turanci ba suke wannan wakar har ana gasar wacce ce ta zo ta ɗaya a wannan satin billahi lazi la ilaha illa huwa yahudanci ne kuma dama manufar su kenan dangane da turo muku irin waɗannan abubuwan dama hiba yahudi zai iya kawo ajandar shekara hamsin nan gaba kai kana ganin ta yanzu kamar kana ganin shirme ne sai nan da shekara hamsin sai ka ga ya cimma burinsa wannan music din haka suka dinga shigo da shi su tupac su notorious big ne kowaye ne wallahi bana notorious big tupac usha raymond wani ya ce to malam kai ma aka kasan su na ce a ai mu masu wa'azi ba inda ba ma shiga ai ai in ba na san su ba zan zo ma wa'azi a kansu ai sai na san su ne sannan ta'allamtu sharra lali sharri kenan ko yawwa ka san sharri ba dan kai sharri ba sai dan ka kubuta daga gare shi ga sunan haka suka dinga waƙoƙi kuma a cikin waƙoƙinsu har akwai zagin Allah a ciki yanzu akwai wata waƙa da Notorious B.I.G ya yi ta sunan waƙar Allah God sunan waƙar G O D O G O D wallahi haka yake yana rera ta ko ba haka bane God sunan waƙar sunan waƙar Allah in ban da zagin Allah ba abin da ya a cikin waka zagin Allah ta ko ta ina to yau yanzu yaranmu sun zo yanzu su ake koya wannan kuma sai ka ga mutum mutumin kirki ya kama musu arewa 24 a gidan suna ta kallon wannan hip hop yanzu ta inda za ku gane mun ce arewa 24 din nan ba yahudiyar gidan talabijin ne mutane sun musa ko kun san yanzu duk gidajen talabijin din nan yanzu a- sun- a ramadan din nan sun kakkarbi tafsiran mutane suna sakawa ana biyan su amma arewa 24 ko kwade ta ki ta karba duk program din su gaba ɗaya babu tafsiri wallahi tallahi alarma duk program din su kaf tun daga safa har dare ba tafsiri ko kwada amma su tauraruwa suna yi su wane ne wane ne suna sakawa wanda su ma suna sa fina-finan hausa da waye-waye din duka suna sa tafsiri yanzu a ramadan amma wallahi arewa 24 da ke ba yahudiya ce gidan redi- eh, talabijin din america ne na rantse da allah ko tafsiri kwaya ɗaya kinsu sun ƙi su karba kuma kar ka manta ba kyauta za su saka ba biyan su za a yi riba ma za su samu ba wai za su yi aikin banza ba ne to wannan fa sune wanda Allah yake ja mana hankali cewa wala takunu wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kar mu zama irin yahudu saboda su ajandar su kawai ta duniya ce da yadda za a kauce wa tafarkin Allah duk abin da yake da alaka da su ka ja baya ka rabu da su in ko ba haka ba wallahi sai sun hallaka ka ka je da suka kare da annabawa ma shi yasa da Allah ya tashi dan ya nuna maka illar ba Yahudi sai ya ce in ma kana yi ne dan kana ganin wai za su dawo cikin ka ba zai taɓa yiwa ba Allah ya ce walan tarda ankal ولن
yahudu ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم mm.
قل إن هدى الله هو الهدى
mm.
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wallahi ba Yahudi ba zai taɓa yadda da kai ba ba nasare ma haka sai fa idan ka dawo cikin addinin shi idan ka dawo cikin addinin shi kai yadda kai ba yahude ne ko ba nasare ne to za ku samu fahimtar juna amma in dai kana musulunci yana yahudanci ko yana Yahu- kiristanci ba zai taɓa yadda da kai ba hatta tattabi a millatahu kul inna hudallahi huwal huda Allah ya ce ka sani shiriyar Allah ne ta musulunci ita ce shiriya kar ka ɗauko ta gidan wasu ka tsaya iya ta Allah ta Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi in ku har ka bi sauye-sauyen zuciyar ba yahudi wannan fa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake gayawa saboda an san tsiyar ba yahudi shi yasa Allah ke jan kunnan manzon Allah yace in ka kuskura ka bi son zuciyarsu da abin da suke yi kai ma ka biye musu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimin qur'ani da hadisi malaka min Allah min waliyyin wala nasir to ni ba zan taimake ka ban ji Allah ko ba ruwana da kai la ilaha illallah annabi kansa an ce in ya bi yahudawa Allah ba zai taimake shi ba kuma Allah ba ruwansa da shi don Allah kai kuma ya akai za ku kare da Allah lafiya kun ka biyo ba yahudi Allah ba ya san manzo Allah ba zai bi ba yahude ba ya san ba zai yi aikin su ba ya san ba zai yi addini irin nasu ba ya san ba zai ɗabi'antu da ɗabi'ar su ba kullum ma tsawarsa ga al'ummarsa shine kar su bi ɗabi'a irin ta bai yahudi galibi idan abu ma ya zo ya alaka da abin da mutane musulmi suke da yahude sai annabi ya ce khalaful yahuda misali azumin ranar tasu'a da ashura ko ranar a- tasu'a ko ashura suna yi annabi ya zo ya samu ana yi sai tambayi sahabbansa ni kan wannan azumin kam me yake faruwa ne aka ce ai yahudu ne suke yin sa saboda murnar Allah ya kubutar da dan uwansu annabi Musa a wannan ranar domin ranar tara ga watan al-Muharram Fir'auna ya biyo annabi Musa annabi Musa ya daki ruwa ruwa ya tsage suka higa suka tsallake Fir'auna da hida jama'arsa kuma suka shiga suka nutse wannan abin ya faru ne ranar tara ga watan al-Muharram ranar goma sorry ranar goma ga watan al-Muharram to sai manzo Allah ya ce nahnu aula bil bi Musa min al yahud mu annabawa da ku sahabbai na mu muka fi cancanta mu taya Musa murna sama da me sama da yahudawa sai ce don haka mu ci gaba da wannan azumi to a wannan shekara sai ya ce to amma idan shekara ta zagayo zan yi azumin tara sannan ne azumin goma saboda in saba musu kaga dai addini ne ya haɗo su ya haɗo mu da su amma a hakan annabi san da ya nemi hanyar da zai bi zai saba musu a addini ma ba a yadda irin abin da bai hude yake kan kan kan kai ma irinsa za ka yi ba a addini ma ballantana a mu'amalar yau da gobe amma yau duk ɗabi'unsu da mu'amalolinsu sun baibaye mu gaba ɗaya matanmu ɗabi'ar yahudawa mazanmu ɗabi'ar yahudawa yaranmu ɗabi'un yahudawa manyanmu ɗabi'un yahudawa kowa ya rungumo harkar ba yahude ya rugunsu ma cikin al'amarin shi bikinmu irin na yahudawa sunanmu irin na yahudawa kaga yaro ɗan shekara bakwai wa za a masa birthday wani ma jinjiri ne fa wata guda ya cika saboda tsabar lalata sai a zo ya an yi kek a rungumo shi a kyalle happy birthday to you idan yana abin sai ka gan shi wani gwate da shi hakan nan na rantse da Allah dan abin kwata-kwata bai yi kama da shi ba baki kuma yaushe ya ce koshi jama'a balantana har yazo yana happy birthday to you baki yaushe ya ce koshi ba ta taburza ake da kuka ba jama'a amma wai a hakan wai har ya iya happy birthday to you kaga yaro a jinjiri tun daga nan kaga ka koya masa yahudanci tun yana jinjiri ka ka ka sayo masa yahudanci ka dankara a cikin al'amarin shi in yi shekara ɗaya a yi in yi shekara uku a yi in yi shekara bakwai a yi yaro tun bai san meye ba har ya zo ya fara sanin menene madalla don haka ga annabi yana cewa kullu mauludin kuma yuladu alal fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntaju bahimatun bahimatun jada'a fa hal tuhisuna fiha min jada'a manzo Allah yake cewa kowanne ɗa da kuke gani dodar aka haife shi akan addinin musulunci ba shi da alaka da kafirci ko yahudanci ko misqala zarrati sai dai iyayensa su mai da hiba yahude kaga yanzu ka gayyato masa yahudanci cikin lamarin shi yana nan bawan Allah Allah ya halice shi musulmin kirki tun yana jinjiri ka zo kana masa happy birthday al'adar arna ko kuma kaga a sallah fa jama'a a sallah ana hidimar sallah kaga yaran mu suna buga knockout Mala Albani Zari ya ce gurnetin arna an gane magana da kyau ko knockout ɗabi'a ce ta Yahudawa idan ana wata hidima ko biki ana buga me knockout ɗabi'ar arna ce ba ɗabi'a ce ta musulmi ba ɗabi'a ce ta Yahudawa ita murna ita murna a musulunci tana da ka'ida akwai abin da aka yadda a yi akwai abin da aka hana yanzu knockout ɗin nan yana tsorata wasu ko baya tsorata su to musulunci bai yadda ba bai yadda wai kai dan kana cikin wani farin ciki ka zo kana firgita musulmi yan uwanka ba dan kana cikin wata mus- murna ko wani jin daɗi ko wata alheri da ya same ka ko wani biki na musulunci da ya zo kai kuma ka gayyato abin da arna ne suke yi ko kuma abin da akwai haramci a ciki ka zo kana aikatawa amma haka ga yaranmu akan titi malam suna buga knockout saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara wannan magana da Allah ke faɗa mana cewa kada mu zama kamar waɗanda aka bawa littafi to kun ji dai halayensu sun gaya wa Allah magana sun gaya manzanninsa magana sun kashe annabawa afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtuluna suka ce wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minuna wato in ka fara rawaito tsinuwa fa a qur'ani akan ba yahudi wallahi tallahi har sai ka gaji da kirgawa jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun yanzu kenan duk manzon da ya zo muku bima la ta'awa anfusukum da irin kala abin da zuciyarku ba ta so fa fariqan kadzabtu sai ku kashe wasu abin ku ƙaryata wasu wa fariqan taqatuluna wasu kuma ku kashe su ina fata ana fahimtar magana annabi isan nan da kake gani yahudawa sun yi yunkurin kashe shi ko ba haka bane sun yi yunkurin kashe shi Allah ne ya kubutar da shi dan ranar da za su kashe shi ya samu duk labarin duk mitin din da suke yi ya zo ya tara sahabbansa ya ce musu to ina da labari yahudawa sun haɗa kai za su kashe ni to amma Allah ya mun wahayi ya ce in tambaye ku a cikin kuwa ya yarda a saka min kamanninsa a saka masa kamannina in sun zo su kashe shi a madadina zai shiga aljanna to ka san dama anan ake jarraba hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida anan ne ake jarrabar mu'minai a gane masu imani na gaskiya annabi isa ya shiru yana jiran wanda zai daga hannu duk sahabban wallahi kowa ya shiru har ya dawo yana nuna ya ce to wani fa ya ce a'a ya nabi Allah abun abuwa ne ina ga a dan man abuwa ina da kasan akwai 'ya'ya da yawa wallahi mana wannan ba a can wani yaro kafin a nuna shi yaro bai wuce shekara sha biyar zuwa sha shida ba wallahi kawai sai ya daga hannu ya ce kace zan samu aljanna in an kashe ne ce eh ya ce a saka min kamar nan ga manya malam duk sun ƙi yarda amma Allah yaro karami ya daga hannun shi ya ce a saka shi kafin ya rufe baki kawai sai aka ga yaron ya koma kamar shi ne annabi isa annabi isa ya koma kamar shi ne yaron wallahi mana allah kenan mana sai buga talla yanzu nan allah sai canja al'amari shi ne da aka ji kayakayadinsu suna shigowa gidan sai annabi isa ya tayi sai ya shiga wani ɗaki wata turaka aka ce akwai wani guri kamar ragaya haka kamar windo sai ya hau gurin ya zauna da suka shigo ina yake ina yake ina yake da hannunsa sai ce gani nan suna duba ku ya suka gashi ne gashi nan gashi nan gashi ya suka kama shi suka yanka shi sun ɗauka shi ne shi kuma annabi isa daga can sai allah ya jahiye suka yi sama shi ne barrafa akullahu ilai allah ya ɗaga shi ya tafi da shi sama har yanzu yana sama sai dab da tashin alkiyama zai dawo zai zo zai gyara wannan ƙasa kuma zai tabbatar da sunnar annabi muhammad don haka aƙidar kiristoci na cewa annabi isa zai dawo gaskiya ce zai dawo tabbas amma zai dawo ne akan addinin musulunci da kuma tafarkin annabi muhammad an gane magana da kyau ko za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi da mahadi za su yaƙi wane ne dajjal haka wannan da tabbata a sunnar manzan Allah Allah shirya da mu jama'a gaba guda uku muka gama a wannan ayoyi yanzu akwai gaba ta hudu da saura goban Allah ya kai mu in mun zo wala Allah mu karasa wannan gabar mu shiga ja na gaba wala Allah kuma ita ma ta kare mana karatun gobe abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana a ga taimako da al'umma suka turo na farko akwai wani AY ya turo naira dubu goma Allah ya sa eh okay AU ya turo naira dubu goma Allah ya saka masa da alkhairi akwai Umar Falo Global sun turo da naira dubu daya Allah ya saka masa da alkhairi Mustapha Haruna ya turo da naira ɗari biyu Umar Abdullahi Mustapha ya turo naira ɗari biyu gambo hussein ya tura naira ɗari uku ahmad isa ya tura naira ɗari biyar ahmad muhammad ya tura naira ɗari uku usman musa ya tura naira ɗari biyu wani ba suna ya tura naira ɗari biyu suleiman hassan ya tura naira ɗari biyu usman mubarak ya tura naira dubu ɗaya muhammad kyari ya tura naira ɗa- dubu biyu sai sale shehu ya tura naira dubu ɗaya sai I- ya- isaf ya tura naira ɗari biyar ibrahim nu abin nan menene misira ko ibrahim misira ya tura naira ɗari biyar sai wani ba suna ya tura naira ɗari biyar sai wani bawan allah ya tura naira ɗari biyu yau kuɗinmu da muka samu naira dubu goma sha tara da naira ɗari uku jiya kuɗinmu naira dubu ɗari biyu da arba'in da takwas da ɗari uku da arba'in yau kuɗinmu kuma naira dubu ɗari biyu da sittin da bakwai da ɗari shida da arba'in insha allah to taimakon da aka nema na jiya mun samu nan ne karshe lissafin karshe so waɗanda akwai yan kwamiti da suka jama'a suka ta- sun tara dubu hamsin da ɗaya da ɗari tara da arba'in da biyar jiya kenan ne taimakon da aka nema sannan dama yan kwamiti sun contributin tsakanin sun tara naira dubu hamsin da biyar sannan wannan me ka ce total ɗin kuɗin shine naira dubu ɗari da shida da ɗari tara da arba'in da biyar kuma dama dubu ɗari biyu muke nema daidai yanzu abin da ya rage mana naira dubu casa'in da uku da naira hamsin da biyar ko eh shine abin da ya rage mana saboda haka za mu sake zagayawa ne yanzu ko dai to mu bari gobe sai kowa ya ƙara zuwa da gudunmawarsa domin a ƙara nema don a cika ta wannan kuɗi da ake bukata dubu ɗari biyu Allah ya saka kowa da alheri akwai wata ta aiko da atamfa akwai kuma wanda ta aiko da kayan yara a bawa marayu muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya biya su da aljannar firdausi wanda suka taimaka muna addu'a Allah ya taimake su duniyar su da lahirar su wanda ba su da abin da za su taimaka wa a'ainuhum tafidu min min ad-dam'i hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun to muna addu'a Allah ya ba su halin taimakawa kuma Allah ya taimake mu gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة eh akwai abin nan ɗinmu Ibrahim da yake tsayawa a bayan mu nan dan Hizba yana fama da rashin lafiya lalle jiya ya kira ni na sha'afa ne akwai bukatar mu sashi a addu'a muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa da ke da sauran marasa lafiya baki daya To Allah ya sauke. akwai wani bawan Allah ya bawa wani kuɗi a kan su yi wata harkar kasuwa kusan naira miliyan biyar kuma ya cinye kuɗin gaba daya wallahi malam so akwai bukatar a sashi a addu'a Allah ya fitar da shi ya kwata masa kuɗinsa kaga irin abin da ake ta gudu mutane suna so su haɗa kai da wasu su yi hulɗa ta nema to amma marasa gaskiya sun yi yawa a cikin al'umma wallahi mutum ba zai iya haƙuri ba ya samu kuɗi maimakon ya yi haƙuri ya juya sai ya ce dole sai ya biya bukatunsa a cikin wannan kuɗin kuma ba nasa bane to wannan shine matsalar da can kana zaune haka baka nemi biyan bukatunka ba yanzu ka samu hanya da zaka samu wani abu ka yi haƙuri ka juya mana to amma sai mutum ya buɗe bukatunsa duk a cikin kuɗin wasu ya ta bin wasu abubuwa na damuwoyinsa ya ta kashe kuɗin sai abu ya ƙare kuma a zo a shiga wani yanayi mutane da yawa suna da dukiya suna so su ba wa wasu su juya su samu su ma su samu amma wallahi irin zargin rashin gaskiya irin wannan ya hana yanzu naira miliyan biyar an baka kaje ka cinye ina laifin ka dawo da uku ko hudu ai ta ta taburza da kai akan daya amma duk biyar gaba ɗaya ka cinye haba mana wannan rashin mun- kirki har yaushe Allah ya yi Allah ya fitar da shi Allah ya tsare mana dukiyoyinmu da rayuwarmu da iyalanmu da al'ummarmu da addininmu da guraren ibadarmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم